أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته أحمده سبحانه وأشكره على جميع نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد المتقين جزيل فضله والخلود في جنته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنار للسالكين طريق سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوه في الغيب والشهادة وراقبوه في جميع أحوالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله إنكم تعيشون في أيام مباركة فاضلة وهي أيام عشر ذي الحجة والتي عظم الله شأنها ورفع مكانتها وهي من أفضل الأيام عند الله بل هي بنفس الحديث الصحيح أفضلها يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ولقد أدركتم أول هذه الأيام فمن كان فيما مضى منها محسنا فليزدد من الإحسان ومن كان فيها مقصرا ومفرطا فليتدارك ما بقي من أيامها فقد بقي منها أفضل أيامها وهو يوم عرفة ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين ونزل فيه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم عرفة يوم عظيم وهو ركن الحج الأعظم ومن لم يقف به من الحجاج فلا حج له يوم عرفة يوم عظيم تغفر فيه الذلات وتكفر فيه السيئات ويعتق الله عز وجل فيه من شاء من عباده من النار فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ويشرع في يوم عرفة للحجاج وغيرهم أن يكثروا من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن السنة في يوم عرفة أن يصومه غير الحاج لأن صيامه يكفر سنتين سنة قبله وسنة بعده بذلك أقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الحديث أخرجه مسلم فاحرصوا عباد الله على صيامه وذكروا غيركم بفضله وأجره وأمروا من ولاكم الله أمره باستغلال ما بقي من هذه الأيام العشر من, أو من أنواع الطاعات وضاعفوا الجهد في يوم عرفة واجتهدوا وأكثروا من الدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأظهروا في يوم عرفة التوبة والاستغفار والتظلل والانكسار والندامة والافتقار أيها العقلاء ما أعظمه من مشهد في ذلك اليوم العظيم يوم يرى الحجاج في سعيد عرفة واقفون متظللون منكسرون في لباس واحد الغني والفقير الملك والمملوك الصغير والكبير وكذلك بقية المسلمين في سائر البلدان قد لجعوا جميعا إلى ربهم بالحمد والثناء يلهجون بحاجاتهم ويبثون همومهم ممزوجة بالبكاء بقلوب منكسرة ودموع منهمرة الله أكبر أيها الناس ما أعظمه من يوم تتنزل فيه الرحمات وتسكب فيه العبرات وتجاب فيه الدعوات ليت شعري كم من مسلم ومسلمة سألوا ربهم خاشعين ورفعوا أكف الافتقار إليه متضرعين وأسلبوا العبرات متضللين يقولون يا رب لقد تعاظمت منا المعاصي والذنوب وتراكمت علينا النقائص والعيوب ونحن يا مولانا في عفوك طامعون ولخيرك وجودك مؤملون هذا هو حال عباد الله الصالحين في يوم عرفة وهذا حال من أراد الله من أراد الله والدار الآخرة في كل زمان ومكان والله سميع عليم غني كريم ذو فضل واسع لا يتبرم بإلحاه الملحين ولا يبالي بكثرة السائلين هذا الفضيل ابن عياد رحمه الله نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء ساروا إلى رجل فسألوه دانقا الدانق عباد الله هو مبلغ ضعيل من المال فهل كان يردهم قالوا لا فقال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق وهذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا رأى سائل يسأل الناس يوم عرفة فقال له عبد الله بن عمر يا عاجز يا عاجز أفي هذا اليوم تسأل غير الله أفي هذا اليوم يوم عرفة تسأل غير الله عباد الله لقد بقي من هذه الأيام العشر المباركة يوم النحر فقد رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين يتقربون فيه يتقربون فيه إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام والأضاحي شعيرة عظيمة وسنة قويمة ولها شروط وأحكام فمن شروطها عباد الله أن تبلغ السن المعتبرة شرعا ففي الإبل ما تم له خمس سنوات ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنة كاملة ومن الظأن ما تم له ستة أشهر ومن شروط الأضحية عباد الله أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وقد بي- وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أربع لا تجزئ ب- في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ونبدأ إن شاء الله ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و- و- وأصاب سنة المسلمين ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غياب الشمس من ثالث أيام التشريق بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا ما سؤال بركة insha Allah ta'ala khutubar mu ta wannan sati za ta tattauna ne akan khutubar da muka fara yi wancan sati da ya gabata wancan sati da ya gabata mun tattauna ne akan falala da jin kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yadda ya sanya musu waɗannan kwanaki guda goma masu albarka na farkon watan zulhijja lalle mun ambaci abubuwa da dama a wancan sati da ya gabata daga falalar waɗannan kwanaki da kuma abin da ya kamata a ci an kiyaye a cikinsu to wannan kutubar ita ma insha Allah ta'ala ɗorawa ce akan wancan abin da ya gabata sai dai za mu tattauna akan abubuwa ne guda biyu kawai abu na farko shine akan abin da ya shafi ranar arfa gobe kenan idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya Allah ya nuna mana abu na biyu kuma za mu tattauna ne a kan jibi ranar goma ga wata ma'ana ranar sallah kenan ranar da ake fara yin layya za mu ambaci wasu daga cikin hukunce-hukuncen layya da abin da ya kamata a kiyaye a kansu ma'ana hudubar ta mata yau gaba ɗayanta za ta mai da hankali ne ka cokan game da tara da goma na wannan wata da muke ciki mai albarka ko waɗannan kwanaki da muke ciki masu albarka ‘yan uwana masu albarka lalle mu sani cewa har yanzu ba mu gushe ba muna rayuwa a waɗannan kwanaki masu albarka masu falala waɗannan kwanaki guda goma na wannan na farkon wannan wata mai albarka na zulhijja kwanakin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama sha'aninsu ya ɗaukaka darajarsu su ne kwanakin da suke mafiya tsada daga cikin kwanakin duniya gaba ɗaya bari ma haka ya tabbata da nassin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mun ambaci hadisin a wancan sati da ya gabata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa babu wasu babu wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki da muke ciki na goma farkon watan Zulhijja sahabbai suka tambaya suka ce ya rasulullah hatta jihadi don ɗaukar kalmar Allah subhanahu wata'ala bai kai aikin kirki a waɗannan kwanaki guda goma ba annabi ya ce kwarai da gaske hatta shi ɗin sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa sannan kuma bai dawo gida da komai daga cikinsu ba lallai yan uwana masu albarka mun halitti waɗannan kwanaki guda goma farkonsu tun daga ɗaya daga ciki har zuwa yau da muke takwas ga wata duk allah maɗaukakin sarki ya ba mu aro mun halitti su lallai ɗan uwana mai albarka ka sani kana da sauran dama wanda duk ya kasance ya kyautata ya yi ayyukan alkhairi ya yi abin da malamai suka yi ta kwatsaitarwa suka yi ta faɗakarwa suka yi ta jan hankali a aikata a cikin waɗannan kwanaki guda goma Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya yi wasu daga ciki ko ya aikata su lallai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma ya ƙara zage damtsi akwai sauran har yanzu ya ƙara akan kyautatawar da ya yi ya ƙara akan ibadar da ya yi neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki da ya yi ta yi a waɗannan kwanaki takwas lallai akwai ragowa har yanzu ya ci gaba da yinsa wanda ko ya makara bai abin da ya kamata ba ya yi wasa da damarsa ya tozarta lokacinsa lallai ɗan uwa ka sani cewa har yanzu akwai ragowar dama akwai wasu kwanakin masu albarka masu daraja da suka rage maka guda uku ko guda biyu shine gobe da jibi kada kai wasa da su a waɗannan kwanaki guda biyu kadai insha Allah ta'ala zaka iya samun gafarar Allah madaukakin sarki to da kada kai wasa dan uwana mai albarka daga cikin waɗannan kwanaki masu girma masu tsada akwai ranar tara ga watan Zulhijja ita ce ranar Arfa ranar da Allah zai suke hawa Arfa rana ce mai matuƙar girma da falala a wajen mahalicci subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa wancan satin ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ranar da aka cika mana addinin musulunci muka tokan kacokan addinin musulunci daga wannan rana ya kasance ya cika ba zai karɓi ragi ko ƙari ba wannan rana ce Allah maɗaukakin sarki cika mana wannan addini mai girma da muke alfahari da shi ‘yan uwana masu albarka ranar arfa rana ce mai girma rana ce da ake gabatar da ɗaya daga cikin mafiya girman rukuni daga cikin rukunin aikin hajji dukkanin wanda ya je aikin hajji sai ya samu matsalar bai tsaya arfa ba bai samu tsayar arfa ba to aikin hajjinsa bai ba aikin hajjinsa ya lalace ya rubuce saboda girman wannan rana da muke ciki ta arfa yan uwana masu albarka rana arfa rana ce mai girma rana ce da Allah maɗaukin sarki yake kankare zunubai yake gafarta kurakurai yake tafiyar da saban masu sabo yake yanta bayi babu adadi daga wuta zuwa aljanna Allah maɗaukin sarki ya samu daga ciki hadisi ya tabbata daga uwar mu'minai na Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani yini da Allah madaukakin sarki yake yawaita haka tace yake yawaita yan tabayi daga wuta zuwa aljanna kamar wannan yini na ranar arfa da muke sa ran shiga sabobi babu wannan yini tace Allah tace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa innahu la yadalu a ranar arfa Allah subhanahu wata'ala yana yana kusantowa malami suka ce Allah madaukakin sarki yakan sauko zuwa ga saman duniya sannan yayi wa mala'iku alfahari da mutanen da suke tsaya arfa ya ce musu ma arada haula ya ku mala'iku ku kalli waɗannan jama'a ku kalli waɗannan cincirin na bayina ba me suke bukata ne a wata ruwaya ta Ahmad da Malam Abdulrazak ibn hammam as-san'ani a cikin musannaf nasa ya ƙara da cewa Allah madaukakin sarki zai ce da mala'iku ku kalle su sun zo zuwa gare ni shu'usan ghubra suna cikin ƙura da datti sun zo ba su taɓa gani na ba ba su ga aljanna ta ba ba kuma su taɓa ganin wuta ta ba me suke bukata zuwa gare ni haka Allah madaukakin sarki zai tambayi mala'iku sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya shaidar da mala'iku ya gaya musu cewa idan da za su zo da yawan ɗugon ruwan sama na duniya gaba ɗaya na zunubi ko kuma za su zo da yawan yashi na duniya duk na zunubi Allah ce duk sai na gafarta musu yan uwa wannan yana faruwa ne a wannan rana ta arfa ta gobe lalle rana ce mai tsada rana ce da falalatta ba za ta kusanci ba don uwana masu albarka wannan rana ta arfa an shar'anta ga mutanen da suke aikin hajji da ma wanda ba su samu damar zuwa aikin hajji ba da su yawaita addu'a da zikiri da hailala da ambatan Allah lallai addu'ar da ake so mutum ya jiƙa harshensa da ita zikirin da ake so ka lazimce shi a wannan rana kai ta maimaita shi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace khairu du'a du'a yawmi arfa annabi yace mafi alkhairin addu'a gaba daya bi ghairi istisna mafi alkhairin addu'a gaba ɗaya ɗan uwa ka ji wannan da kyau dama ce wallahi mai girma Allah maɗaukin sarki ya bamu lokacin addu'a ne babu wata rana da addu'a take mafi alkhairi a wajen Allah kamar gobe ba ka da bukata ne ba ka da bukata ɗan uwana mai albarka babu abin da yake damun ka ba ka neman komai a wajen Allah dama ce Allah maɗaukin sarki baka gobe ga ta nan Allah maɗaukin sarki ya raya mu ya fita mu cikinta annabi ya ce mafi alkhairin addu'a gaba ɗaya ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa wannan bai keɓanta ga wanda suke aikin hajji ba kaɗai hatta mu da muke gida wannan hadisi ya shafe mu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mafificin ko kuma mafi alkhairin abin da na faɗa da annabawan da suka zo kafina a wannan ranar shine fadin Allah madauki shine shine la ilaha shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle dan uwana mai albarka ka lazimci wannan addu'ar ka samu lokaci ka kebance kanka ka zauna ka kai wa Allah madaukakin sarki kukanka ka shigarwa da Allah subhanahu wa ta'ala bukatunka dama ce Allah madaukakin sarki ya baka lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki yake karɓar addu'a lallai kada kai wasa da goban nan za ku ga gobe rana ce ta hada-hada gobe rana ce ta kaiwa da komowa wannan ya tafi kasuwa wannan ya shiga nan wajen ana ta ƙoƙarin aje a siyo abin da za a yi da sallah da su a'a kada kai wa kanka suke na dafe yi ƙoƙari ka ribaci wannan lokacin ba a cika ka fita kasuwa ba amma ko a kasuwar kake a matsayinka na ɗan kasuwa kada kai wasa da wannan dama in ta wuce baka sani ba shekara mai zuwa za ka zo ko ba za ka zo ba babu wanda ya wannan sai Allah maɗaukakin sarki dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ɗaya yake ba mu ita a shekara arfa sau ɗaya ake yin ta a shekara in ta wuce kuma shi kenan lalle ƴan uwana masu albarka mu sani cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye masu girma a wannan rana mai albarka shine azumin gobe da ake sa ranar arfa kamar yadda mun yi ishara zuwa gare shi satin da ya gabata yana kankare zunubin shekara biyu shekarar da ta gabata da kuma shekarar mai zuwa insha Allah ta'ala haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace azumin ranar arfa ina tsammani ina kyakkyawan zato a wajen Allah subhanahu wata'ala zai kankare zunubin shekarar da ta gabata da kuma shekara mai zuwa lalle yan uwana masu albarka a wannan gabar akwai magana mai mahimmanci da ya kamata a jefa a wannan lokaci shine abin da ke ta yawo tsakanin 'yan uwa halaccin azumi ranar asabar idan ya dace a halaccin azumin da ba na farilla ba idan ya dace da ranar asabar lalle 'yan uwa tambayoyi sun gabata masu yawa da masu bugo waya da masu tambaya gaba da gaba da wanda za su yi ta whatsapp da wanda za su yi ta facebook duk abin da suke fata shine ne menene gaskiyar abin saboda wani kilif na ɗaya daga cikin malamanmu yana ta yawo wanda yake bayani akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa ba a yin azumi ranar asabar to da yawa daga cikin mutane wannan kilif ɗin ya ja su suna gani cewa ba za su yi azumi wannan rana ba ɗan uwana masu albarka mu sani cewa lallai abu na farko wannan hadisi da wannan malami Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya saka masa da alkhairi ya ambata lalle hadisin akwai shi al-imam abu dawuda imam tirmidhi ibn majah imam din disir ashabu sunan sarauta wannan hadisi sai da yan uwa hadisi ne da ifi bai inganta ba hadisi ne da'ifi bai inganta ba kamar yadda bin baz ya faɗa ya ce hadisun shazun mutarib hadisi ne shazi kuma yana da ibrabi a cikinsa akwai kangwaba kan baya a cikin hadisi hadisi ne bai inganta ba tun a da shekara dubu da wani abin da suka gabata malamai sun yi bayani akan hadisi hadisi bai inganta ba sai dai an samu daga cikin malaman kwana-kwanan nan a sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama ya yi kokari wajen inganta hadisi amma da yawa daga cikin malamai sun bibi inganta wasa sun ga lallai wannan raunin yana nan a ciki saboda ka hadisi ne bai inganta ba in ku hadisin bai inganta ba dan uwana mai albarka babu ka da wani iskali na cewa ka yi azumin ko kada ka yi ka hada da asabar da lahadi ko ka hada da juma'a da asabar duk baka da wannan iskalin idan kai azumin ka ranar asabar shi shi kadai bai inganta ya inganta babu wani abu akwai hadisi ingantacce na ummu salama da yake bayani akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yawaita azumtar ranar asabar da lahadi hadisi ne wannan ingantacce yana yawaita azumtar ranar asabar da lahadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yana yin haka ne saboda idin mushrikai ne yana so kuma ya saba musu so Allah ka dan uwana mai albarka kada ka bari wannan roman ya wuce ka kada ka bari wannan garabasar ta wuce ka kayi azumin ka gobe babu komai insha Allah ta'ala wancan hadisi bai inganta ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka mu yi kwaɗayi mu yi marmaza mu yi rige-rige a nan ake ganewa ya zai tsere wani a nan ake ganewa zai wuce wani wajen ƙoƙarin samun dace a irin wannan lokuta da Allah maɗaukakin sarki ya bamu kada mu yi wasa kada mu yi sakaci mu yi ƙoƙari mu ribaci wancan lokaci musamman idan yamma ta yi dan uwana mai albarka ka samu guri ka zauna kai ta ambatan Allah kai ta ambatan Allah kayi addu'a dan uwana kayi addu'a ka roƙa kanka alkhairi da iyalanka da ƴaƴanka da iyayenka da ƴan uwanka na kusa da na nesa da ƙasarka da shugabanninka duk kai musu addu'a dama ce duk mu yi insha Allah ta'ala daga cikin Allah madaukakin sarki zai amsa wasu daga cikin bala'i da musiba da muke cikin uwa mu miƙa wa Allah madaukakin sarki kukanmu a wannan rana Allah subhanahu wata'ala zai saurari mu insha Allah ta'ala lalle wana masu albarka mu sani cewa wannan rana rana ce mai albarka da bai kamata mai sakaci da ita ba ɗaya daga cikin magabata Fudail ibn Iyad Allah ya masa rahama lokacin da ya kalli mutane a filin arfa ya ga dandazon mutane wasu suna ambatan Allah suna kuka wasu suna tsaye wasu suna zaune kowa ambatan Allah yake kai ka ce suna ganin Allah ido da ido yadda mutane suke ambatan Allah kowa ya shiga lana ambatan Allah sai ya tambayi wanda ce kusa da shi ya ce dan Allah na tambaye ku da a ce waɗannan taron mutanen da yadda suka marere ce suke wa Allah maɗaukakin sarki wani attajiri suka samu suka ce dan Allah ya taimaka musu da wani abu kuɗi ɗan kaɗan wanda bai kai ya kawo ba ya ce dan Allah zai ba su ya ba su misali da danik abu ne da bai kai ya kawo ba suka ce haba yadda suka marere ce dinnan ya za a yi hana su ya ce to wallahi Allah maɗaukakin sarki sai ya fi saurara su sama da wancan mutum yadda zai saurare sai ba su wancan danik shi sahabi Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda wata rana ya ga wani mutum a filin arfa yana roƙon mutane da Allah ku dan bani ku dan san min kaza zan yi kaza yana roƙon mutane Bilal Umar kalle shi ce ya ajiz ya gajiyayye kai ka rasa ranar da zaka roki mutane sai ranar arfa ka rasa ranar da zaka roki wani Allah sai ranar arfa yace to duk gajiya da gaziyawa da kasawa ta tattara a kanka ranar da Allah maɗaukakin sarki yake sakkowa saman duniya yayi wa mala'iku alfahari da mutanen da suke wajen abin da yake jira kai ka roƙa ya baka kaje kana roƙon mutum subhanallah ya ce wannan gajiyayye ne ɗan uwana masu albarka lallai mu sani cewa waɗannan kwanaki guda goma daga cikinsu akwai rana ta ƙarshe ita ce ranar sallah yawmun nahar kenan ranar da ake kiranta yawmul hajjil akbar ranar babban aikin hajji saboda abin da ta tara ta tara ayyukan aikin mu'zam na ayyukan hajji ta tara su za a yi hadaya a wannan ranar a yi aski a yi ɗawafi a yi yanka duka a wannan rana ayyuka guda hudu manya-manya ta tara su mu ma a nan gida ta tara mana aikin layya da sallar idi kuma duk a wannan rana fasalli li rabbika wanhar kayi sallah dan ubangijinka ga ubangijinka sannan kuma ka yanka duk ta tara a wannan rana rana ce mai girma kwarai da gaske rana ce da ake yin ibada ta layya a wannan rana lalle mu sani cewa 'yan uwa ita layya tana da sharaɗai da hukunce-hukunce da shari'a ta aje mata wanda lalle ya kamata barin al'akari da su daga cikin mafiya girma na waɗannan shar'ai ko hukunce-hukunce na layya lalle mutane cewa ita layya sunna ce mai ƙarfi bisa zancen da ya fi inganci tare da cewa akwai malaman da suke gani cewa layya wajibi ce amma zancen da ya fi inganci shine layya sunna ce mai ƙarfi in kana da dama kakka batta babu aikin da Allah maɗaukakin sarki yake so a gare ka kai da baka je aikin hajji ba a wannan rana kamar ka zubar da jini dan shi babu aikin da ya fi wannan a wannan rana dan uwana mai albarka ka zubar da jini shi sa malamai suka ce ko nawa za ka yi kimar dabbarka ko nawa za ka yi mata kima ka ɗau kuɗin ka bayar wannan bai kai ka yanka ragon ba bai kai ka yanka san ba bai kai ka yanka raƙumin ba yanka raƙumin ya fi ka kaddara ragon da zaka saya kai naira dubu ɗari sai ka ɗau miliyan ɗaya ka bayar sadaka malamai suka ce ragon da zaka yanka na dubu ɗari ya fi wancan kimanta ka dan Allah jinin yake so ka zuba a wannan rana ba kuɗin ka yake bukata ba a lokacin ka zubar da ka zubar da jinin ake bukata inda za gana ka shine mutumin da yake hajjin kirani ko yake hajjin tamatti'i kaga dole sai yayi hadaya ko sai dai mai tamatti'i ne idan bai samu dama ba zai yi azumi guda goma to yanzu idan mutum zai kimar wannan kuɗin hadayar ya bayar da ita ce shi bai hadaya ba aikin hajjinsa ya yi amsa shi ne a'a don ka gane kimar zubar da jini a wannan rana laye sunna ce ta babanmu annabi ibrahim alaihi salam kuma sunna ce ta masoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnonin su ne gaba daya saboda ka koyi da su ne a wannan ranar ka zubar da jini lalle dan uwana mai albarka abinda zaka yanka a wannan rana sai ya cika wasu sharɗai abu na farko ana so ya cika shekaru da shari'a ta haddade ta iyakance lallai ne idan za ka yanka raƙumi sai raƙumi ya cika shekara biyar cir ya faɗa ta shida sannan za a yanka shi duk raƙumin da yake ƙasa da shekara biyar idan ka yanka shi ka yanka ne ka ci nama amma ba kai layya ba duk ladin da ake samu na layya ba aka samu ba idan sa ne ko saniya lallai sai sun cika shekara biyu cir sannan sai a yanka su shi sa duk sanda bai cika shekara biyu dan uwana mai albarka ka sani ba lai kake yi ba mu rinka lura idan mun je siyo dabbobi wajen kiyaye shekarun dabbobin mu dan ibada muke wannan sanda zaka je ka siyo na Allah ne Allah madaukakin sarki zaka bawa to duk abin da Allah yake so game da shi ka kiyaye ba kawai ka je ka siyo abin da ya maka bane a kasuwa ka zo ka yanka a'a idan akuya ce ko ɗan akuya lallai sai sun cika shekara ɗaya cir dole ne sai sun cika shekara ɗaya cir idan suka yi ƙasa da haka ne bace ba idan rago ne ko tunkiya shi ma sai sun cika shekara ɗaya cir amma babu laifi malamai suka ce idan aka samu ɗan wata shida wanda yake mai nama ne sosai za a iya yankawa amma wannan ga rago ko tunkiya banda ɗan bunsuru ko akuya lallai yan uwa mu kiyaye waɗannan abubuwa da suke da alaƙa da shekaru muna yin kuskure da yawa muna kuskure da yawa a waɗannan mutum zai je ya so dabbar da shi kansa ya san bata kai adadin yin laye ba kuma ya ce ita zai yanka kaga wannan idan ya yanka lalle ko shakka babu ya yanka ne ya ci nama amma ya yi layya amsa shi ne bai yi layya ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace sannan dole ne dabbar da mutum zai yanka sai sun kubuta daga wasu aibobi da dabbobi suke da su wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana su a cikin hadisi ingantacce ya ce lallai wasu nau'in dabbobi guda hudu ba sa isuwa a ilayya da su na farko ya ce al'aura albayyinu awaruha ita ce dabba mai ido ɗaya ita ce aura'u wanda ido ɗayanta ya bayyana ƙarara kana ganinta ka san wannan idanta guda ɗaya ne amma idan ka ƙaddara cewa irin hararagar ne da ita ko wani kilili irin wannan baya hana ailaye da ita sai mai ido ɗaya to kaga kuma min babu aula ya kasance makauniya kenan tunda aka hana yi da mai ido ɗaya kaga makauniya fa ta shiga ciki ba za a yi da ita ba kenan ta biyu ita ce al'arza gurguwa albayyinu zil'uha wanda karyewarta ko gurgancinta ko ɗingishinta ya bayyana a fili duk dabbar da take gurguwa ce kana kallon ta zaka ce gurguwa ce wannan baya halatta a yi layya da ita duk mutumin da ya yi layya da irin wannan to shi ma nama ya ci ba layya ba dole sai an kiyaye amma dabbar da take gurbancinta bai fito fili ba ɗan ɗingisawa take kaɗan wanda za ka iya laye da kayanka annabi ya ce sai wacce gurbancin nata ya fito ƙarara da ka ganta kasan wanda gurguwa ce to wanda ba za ta yi laye ba to kaga min babu aula ya kasance wacce ba ta da kafar gaba ɗaya kenan ya kasance kafa ta ta karye ko ta gutsire saboda wani abu to kaga tunda aka ce gurguwa ba za ta yi laye ba to ya kuma mai kafa ɗaya kenan wacce ba ta da kafa ɗaya kaga min babu aula kenan sannan almaribatu albayyinu marabuha dabbar da take mara lafiya wanda rashin lafiyanta ya bayyana karara yan uwa ba a yin laye da ita wannan dabba kuma duk koshinta duk yadda take kake gani babba ce shekararta sun kai matukar ba ta da lafiya idan ka yanka ta a cikin har rashin lafiya ba kai laye ba ka dai ci nama dan uwana mai albarka amma zancen ladan laye wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba a yin laye da irinta saboda ka lallai ka tabbatar dabba ka lafiyayya ce wasu dabba su a kwance take amma zai ɗauka yanka ta a haka to duk wanda wanda ya sani cewa ba laye ba abu na hudu da annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ce wal ajfa'u allati la tunqi da irin dabbar da ake ce mata kafu zuru dabbar da take masashiya ƙozazziya ba ta da nama ba na ba ta da maiko eh ko da shekara ta ɗari wannan amma da ka ganta gashi nan tana tafiya da kyar kasusuwa tana ƙara ƙiƙi a cikinta a'a wannan dan uwa idan ka yanka kai ma kawai ka ci nama ne ba a laye da raman miya ƙimasasshiyar dabba irin wannan to irin waɗannan dabbobi ɗan uwana masu albarka dukkanin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna mana ba a yin layye da su to haka dole ne mu kiyaye dan uwana masu albarka ana yanka dabban layye ne bayan an sauko daga sallar idi wasu daga cikin malamai suka ce lallai sai limami ya fara yin yanka to amma dai abin da ya fi inganci matukar an yi sallar idi an gama babu laifi sai ka yanka dabbarka duk wanda ya yanka dabbarsa kafin a tafi idi to annabi ya ce wannan ba dabbar la ya yanka ba ya yanka dabbar nama ne kawai sallallahu alaihi wasallam so haka dole sai ka bari an sako daga idi sannan mutum ya yanka ta lalle ana bukata idan so zai zama samu kai ma abotan lai ka yanka dabbarka da kanka dan ita layya ibada ce neman kusanci ne ga Allah wannan yankan da kake ibada kake dan uwana mai albarka to kana so kai ibada kuma sai ka kira wani ka wakilta shi ba laifi bane wakiltawar amma da zaka yi da kanka yafi akwai ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƴaƴansa mata idan zai musu layya sai yake kowace ta zo ta yanka da kanta mata ma kenan gashi fa shi sabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma ba zai yanka musu ba sai ce kowace ta zo ta yanka da kanta kowace ta zo ta bismillah ta yanka kayanta shikenan me a ciki so da ka yanka dabbarka da kanka wannan shine abin da aka fi so lokacin da zaka yanka ta kai bismillah kai Allahu akbar bismillah Allahu akbar babu laifi idan ka ce Allahumma hadha anni wa an ahli baiti shikenan Allah wannan layyat a madadina da kuma iyalin gidana idan layyat da yake kun yi musharaka kai da wasu to sai ka ambace su babu laifi idan ba baka ambace su ba niyya kawai ka shigar da su diyayi amma misali wajen bismillah idan za a yanka dabba ba a cewa bismillahir rahmanir rahim a'a wannan akwai ghalab a cikin sa bismillah kawai ake cewa an ka ce bismillahir rahman kai da zaka yi azaba saboda Allah ka ce ka kawo kuma zancan rahama ana fata an fahimta yan uwa kai da zaka yanka dabba ranta ya fita daga jikinta kuma ka ce arrahmanir rahim a'a ka zo da rahama arrahmanir rahim a gurbin da ba nashi ba eh kawai abin da ake so ka ce bismillah da sunan Allah shikenan duk dabbar da aka yanka ta babu sunan Allah to haramun ne a cita wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ba a cin dabba da duk aka yanka ta ba da sunan Allah ba sai dai idan mantawa kai to wannan kuma malamai suka ce ba matsala insha Allah ta'ala dan uwana mai albarka mu sani cewa wannan dabbar da ka yanka ka yanka ne dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ka yanka ta don ba wa Allah maɗaukakin sarki ita saboda haka duk abin da ya shafi naman layya da fatan layya da duk abin da yake jikin layya ba a sai da shi da kuɗi ba a sai da shi da kuɗi babu laifi ka yanka ka ba wanda ya maka fiɗa sadakan nama sai kuma ka ɗauki kuɗi daga cikin aljihunka ka bashi sadaka amma ka ɗauki nama ka bashi a madadin fiɗa da ya maka wannan ka sai da haramun ba naka bane abinda Allah ya ce a yi da nama shine a bada shi sadaka ka ci ka bada shi sadaka ba a sayarwa haka nan fata ita ma fata da ka feɗe ka ɗauka ka sayar wannan shi ma ka sai da haramun idan ba taka ba ce ta Allah ce Allah kuma ya ce ba a sayar da naman layya duka ba a sayarwa so da ka sai dai ko ka bayar idan ka ɗauka ka ba wa wani ko naman ka ɗauka ka ba wani shi wanda ka ba ya ɗauka ya sayar babu laifi dan a lokacin mallakinsa ne ko ba shi ya layyar ba wanda aka hana shi da kai ne amma idan ka ba shi nama sai ga shi ba shi da shawacin nama bare kai abbatuwa ya siyar ba laifi babu laifi insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka lallai mu lura wajen sanya ikhlasi a cikin yankan mu yan uwa mu lura wajen yin yankan mu dan Allah kada mu yanka dan alfahari kada mu yanka dan fariya kada mu yanka dan a ce nayi ko dan dabba ta tafi tawali wallahi idan ka yaka dan uwana mai albarka babu ruwan Allah da dabbarka Allah subhanahu wa ta'ala taqawaka yake nema layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum babu abinda Allah madaukin sarki zai da naman ballantana jinin da kake zubarwa mai Allah zai da shi yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da kai dan shi din da kai shi Allah yake bukata shi sa ka sa ikhlasi lokacin da za ka yi layya dan uwana mai albarka wannan nama da ka yanka ka ci ka yi sadaka ka yi kyauta babu laifi ka ajiye wani lalle ba daidai ba ne mutum ya layya ya tattara naman gaba ɗaya ya je ya ɓoye a yayyanka a sa a cikin firji a fito da shi a hankali ana ci hana kowa idan mutum ya haka bai kyauta ba idan aka ce masa ya haramun ba amma bai kyauta ba musamman a irin wannan hali da ake ciki lalle akwai buƙatar mu lura da 'yan uwanmu da suke cikin wani hali da yawa daga cikin musulmi ba su da damar da za su layya yanzu wake ta wani layi ma yan uwa yanzu ana ta abincin da za a ci to idan kai kayi ka sani wallahi ba dabarar ka bace ba kuma wayanka bane Allah baka abin da zaka sai layyar gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka iya yayyanka rarraba dauka ka ba wanda ya kamata akwai wanda zaka ba su sadaka akwai wanda zaka ba su kyauta dan su sun wuce su karɓi sadaka ba sa karɓi sadaka amma zaka iya ba su kyauta saboda zumunci da ke tsakaninka da su saboda kusanci da ke tsakaninka da su duk zaka iya ba su lalle mun lura da wannan ƴan uwa sosai da sosai Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu ikon dacewa da dukkanin falala da yanci da rahama da ya ajiye a wannan kwanaki masu albarka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.